الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ji ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake tattara mu a wannan majalisi mai albarka ƙarƙashin tafsiri na alƙur'ani mai girma a wannan rana ta laraba 26 da wata nasar kada hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dire da sha uku da watan biyar shekara ta dubu da ashirin da shidda yau insha Allah kenan za mu shiga sabon sura suratul talaq wannan sura an yi mata suna suratul talaq sura ta saki kenan musulunci ya shar'anta yin saki domin ya warware matsalar da take tsakanin ma'aurata biyu wanda kowa iya cutuwa ko kuma ya zama wani bangare da yana cutuwa duk lokacin da kaga mafi yawa an yi saki to tana yiwa ko duka biyu kowa a matsayinki to wannan saki sai ya kawo hutu akan wannan matsala ko kuma ya zama wani bangare ɗaya daga cikin biyu yana cikin matsuwa da damuwa sai ya kawo sauƙi a kan al'amarin lalle saki ba shi aka so ba an fi son zama amma ina al'amari ya kai inda ya kai to Allah ta'ala shar'anta saki don ya warware wanda matsala yanzu da aka yi sura ta saki yana musulunci ya yarda da saki idan ya zama to akwai sababin da zai sa shi haka nan babu sarki babu komai babu sababin komai a yi sarki shi ne ba a so amma in akwai abu ya zama bayan da za a yi to sai haƙuri dole haka ta kasance to wannan sura idan muka ga hukumce-hukumcen da suke cikinta to da al'ummar musulmi ta ɗabbaka wannan dokoki na Allah to lalle kam in har saki ya kasance to zai zamanto a cikin tsari kyakkyawa kuma zai zamanto a cikin mutunci amma in har aka bin to bai cika kasancewa ba domin halin da ake mafi yawa za ka ga taka doka suke sawa abin yana yawa musamman a yau al'amarin saki da ya zama to ya yi yawa a kowane lokaci musamman ma kuma abin bakin ciki abinda musulunci baya so a bangaren ya saki shi ake ko mutum ya zo gami ɗayawa mata ya saki uku kaga wannan babu kyau ɗabi ne babba amma mutum zai aikata haka ko kuma mutum ya saka matar shi amma tana cikin tsarkin da ya kwanta da ita bayan ta samu tsarki ko mutum ya saka matar shi tana cikin al'ada tana tsakiyar jinin al'ada duka wani musulunci biyar raba amma kuma aka yi saki yayi to shine Allah ta'ala a wannan sura ya yi kira ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa kira gare shi sallallahu alaihi wasallam amma kuma laminin ya zo na gaba daya al'ummarsa gaba daya Allah ta'ala ya kira su ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza tallaqtumun nisaa idan kuka yi nufi za ku saki mata kenan kafin ku yi saki wani usulubi ne na karin magana ta larabci da wani haka fatalliquhunna li iddatihinna kenan ku saka su da aka ce akan idda su ma abin da ake ni tana cikin tsarkin da baka taɓa zuwa wurin ta ba kenan idan mace tana al'ada ba a saka ta baki sai ta ƙare wannan jini na al'ada haka nan idan mace bayan ta ƙare al'ada mijinta sun kwanta da ita shi ma bayya saka ta sai ta sami tsarki to a nan kenan ku saka su da iddata su da aka ce ni iddata yin a nan shi ne tana cikin tsarkin da ba kwanta da ita ba ko kuma tana da juna biyu in tana da ciki a kowane lokaci ya halitta ka saka ta ita mai ciki babu wani matsala kowane lokaci kake so ka saka ta saka ta amma wanda ba mai ciki ba ita ce za ka yi taka zan ba ka saka ta tana cikin al'ada ko kuma bayan ta ƙare al'ada kun kwanta da ita sai lokacin da take cikin tsarki to sai Allah ta'ala ke cewa wa ahsin idda kuma ku kiyaye wannan iddar ma'ana ku kidaye ta dan kusan lokacin komai domin a yau Saudiya za ka ga an yi saki ita mata tana cewa ai lokaci ya wuce miji yana cewa lokaci ne ba me yaka haka din tantancewa da lissafi to sai Allah ta'ala ke cewa kenan ko ga yanzu bayan hukunci na farko ga shi akan cewa idan za saka mata to a sake su akan wannan yanayi mai kyau ko ta zama to tana cikin tsarkin da ba je gare ta ba ko tana da juna biyu to ba haka sai Allah ta'ala ke cewa wattaqullaha rabbakum ku yi tsoron Allah ku mazaje ubangijinku Allah ta'ala idan kuka saka mata la tukhrijuhunna min buyutihinna kadda ku saka su daga kan ku hudda su daga gidansu kaga har yanzu ka saka ta ma amma har yanzu ba ta kace domin sai ta kare al'ada sai ta jini uku kuma Allah sai ya dangana gidan har yanzu gidanta yace la tukhrijuhunna min buyutihinna kadda ku hudda su daga gidansu kina har yanzu gidanta ne kaga anan Saudiya mazaje da an ce gidan wance ba sa su to ya za ka yi tun da Allah ya ce min buyuti hinna kana ke zaune a gidan ka za a ce gidan wance ko ka yarda ko ka ki ko ka so dole kuma haka nan Allah ya ce wa qarna fi buyuti kunna wa kunna ma yutla fi buyuti kunna kaga kenan ko ina ana dangana kai ma akwai gurin da aka ce gidan ka ba da himma kai ma a dangana gidan na kai ta ma dangana mata amma kalmani ya wada an ce ne wata to ku yi tsoron Allah idan kuka saki mata kada yi sakin da ake na yanzu na hauka saki irin na rashin mutunci da ka saka wani yana wurbuka ya tawashi wani ma yana sakawa zai kama ta hangazo ta waje ya sa kuba wani ma da dare zai wa wata haka to kaga wannan da shi ne dabba mai nake masa diyar mutane ce tana da iyaye tana da ‘yan uwa tana da jama'arta amma da dare ka sake ta kuma ka hangazo ta ka hudo ta waje ka ce in kina son kura mata ce miki ko ma me za a yi ka wanda bai dace saboda haka ba a ce ba wai idan ka saka ta dole ka maida ta musulunci ba ka yake ne abinda musulunci yake ne dama ce aka baka an san halinka da ɗan adam yanzu a jan sati ba ba a yi maka sauka kenan da wani ma jama'ar ga unguwa da ba za su sani ba in ba shaidu ba kadai ka bar ta a gidanta kuma musulunci ce ita ma har yanzu ba zuciya za ki yi ba ki kaɗa ki wuta sai ce la tukhrijuna min buyutihim na ce wala yakhrujuna su ba kadda su wuta ka san wata da ka saka ta take gidan mu ne to ke ma ki yi da shi yanda shi ba shi da izinin da zai wuta ke ma ba ki da izinin wuta tunda har yanzu ke ma har yanzu matar aure ce tunda wani bai da dama da zai wuce magana kuma iya da yanci in ya wuce magana da kare shi sau da haka kenan kai baka hudda ta ba ita ma ba za ta wuce ba za ta zauna a gidanta har ta yi idda ta ma'ana ta yi al'ada guda uku in kuma ciki ni har ta yi kuma a wannan tsakani musulunci ya yarda ta yi kwalliya gare ka dukkan abin da suke sa maka a ta ƙara ma gaba babu da shi kuma kai ma ya halitta ka kwanta a ɗakin tashi wadda ta baka ba ya halitta kai ya halitta ka ɗauke ta kai bulaguro da ita ba sai haka ya kai kuje gani ai ka ga tarko ne ka kama ba ka zuwa ko ina zaka kama kaga kenan zuciyar da kai da ɗan lokaci kaɗan za ta saki to sai dai matsalar mu daga wajen matsala matan daga wajen su matsala kowa ya bar dokar da Allah ya aji shi yasa dole ne a yi rayuwa ba irin ta rayuwa ta tsari na musulunci ba tsarin rayuwa irin wannan ba a gani nawa musulmi ya kamata ba a gani nawa wanda ba musulmi ya kamata a ga irin wannan rashin tunani to Allah ya ce wala ya kharujun ce illa an yatina bi fahishatin mubayyana in ga ka hudda ta daga jiran karshe sai in ta zo da alfasha a bayyane ka sake ta yanzu kawai sai ga ta fara ba da randevu ana zawa gida gurin ta a ka zo ne ka kore ta ko ga wani abubuwa marasa kyau irin wannan a wannan hali ba kan laifi sai ka kore ta to sai Allah ta'ala ce wa tilka hududullah wannan abu da aka gaya muku na hukuncin nan iyaka ce kuma doka ce ta Allah wanda doka ce wanda ba a canza ta ba a sake ta ba a mata kwaskwari ne ta yi har zuwa tashin alkiyama domin doka ce ta wanda ya halicci dan adam shine Allah subhanahu wa ta'ala isa ce wace ka hudu dokoki ne na Allah iyakoki ne na shi kan ku sake ku tsallaka wa man yata'adda hududallahi duk wanda ya ketare iyakar Allah faqad zalama nafsa ya cuci kanshi domin kai zaka yi nadama a gobe kiyama to yanzu wace doka ake magana wannan abin da muka faɗi da sauran ko dukkan dokoki na Allah amma yanzu kai sai abin da muke kan magana a kansa wajen al'amarin saki wannan abin da Allah ce tsarin nan da ya ce a in ka tsallaka haka to ka cuci kanka za ka ɗanɗana kudarka domin laifi za ka yi sai Allah ta'ala ce la ta diri da Allah waha yahudi su ba da zalika amara ba ka sani ba kai miji da ka saka matar taka da aka ce ka barta ta yi idda a cikin gidanta kuma ka kyautata mata duk abin da ya dace na haƙƙin matarka ka mata ba ka sani ba tana yiwa Allah ta'ala bayan wannan ta abu kuma ana saki ya abu kunnan ya faru wani alamu menene komi tana yi wa sati ba yi ba sai a ga kadai an koma kaga baka sani ba abin da zai iya bayan haka shi sa dan adam zuciya ce take daukar mutum yayi abin da kuma daga ba zai yi na dama kullum ana zagaye zagaye kohar gidan malamai ana ta tambayoyi ita ce kullum da alimi me ya ka haka ya tafiya kuce na Allah shi yasa in da za a taɓa doka ta Allah babu yadda za a ji daɗi ba ba da za a ji daɗi ba kaɗai za shi ne za ku je ƙanƙana ta matsaloli da yawa kullum matsalar aure ta matsala duka al'amarin rayuwa ma gaba ɗayan kadi ba mai kawo ta duka ƙetar dokoki da Allah babu yadda za a yi ana abin da aka dama kuma a ji daɗi yadda ake so shi yasa dole ne abin da aka gani sai a yi haƙuri domin kai ka ja inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ko za ku zo ku yi wasu abubuwan da su dace ba shi kuma Allah ta'ala ya rika ɗanɗana muku sakamakon wasu daga ciki ba duka ba domin Allah ta'ala inda yana kama mutane duk abin da suka aikata da ba kowa a saman doron ƙasar nan Allah mana kafara gaba ɗaya to sai Allah ta'ala ce fa idza balagana ajalahunna idan waɗannan mata suka kusa lokacinsu kenan anan idan idda ta kusa ƙare duka wani usulubi ne na larabci kaga a ƙa'idan da ce fa idza balagana ya ce in sun kai ajali wani lokaci ya kuma ajali an ƙare to amma usulubi ne na larabci da alqur'ani ya sauka fa idza balagana ajalahunna idan mata sun kusa kaiwa ajalin su ma'ana matarka da ka saka wanda za ta maka jini guda uku ta ƙare yanzu ka sake ta ita kwa tana yin idda a ashirin da wata tana al'ada yanzu ashirin da wata da ya wuce ta yi al'ada ɗaya ashirin da wata da ya wuce ta yi al'ada ta biyu yanzu yau muna da tres ko? to me rage maka sati kuma tana wata rage kwana ɗaya ko kwana biyu kirin danja ta wara haka to shi ne ake ni a nan fa'iza ba na gana a jalhuna idan sun kusa lokacin to yanzu wani ka shirya fa amsi kuhunna bi ma'arufi ku rike su akan mutuncin karam in za ka mela to kai maza ka mela kuma amma da shar karka ce bari zan mela ta ɗanɗana hudarta ko zan mela ta shi a jikinta ko zan mela ta mata mai yin ciki ya kama da haka duk gaba da karka haka shi sa Allah ce bi ma'arufin in dai har ka san abu zai biyo baya mai kyau to ka maida ta in ku ka san da cewa kai ba za ka iya maida ba to yanzu ba ba ka da dama maidawa sai Allah ce to babu nabi au fari ko hunna bi ma'ruf ku rabu da su kuma a cikin mutunci idan lokaci ya kuma zai ta tayyira su shikenan ita ta kare shi ma a cikin mutunci kamar ta alheri shi sa Allah ce wa matuhun kaɗan siya mata ‘yan atanmu da alheri da za ka mata wani mai wani turare wanda za ta yi zawar shi kaɗan kuɗaɗen da za ka ba ta ma za ta ɗan samu kwana biyu kuma babu shakka idan ka tsaya ka yi nazari wannan biyar Allah da kuke tare da ita lokaci mai yawa ko me ya faru lalle ba ce ba dole sai ka bi da tukul ka zauna da ita amma yanzu tun da har za ta yi gidansu to karka bar ta tafi haka nan yadda Allah ce a mata alheri a mata yanzu misali kai kana tsaka tsakiya kai ba talaka ba kai ba mai kuɗi ba na daidai gwargwado rini asiri ka zo ka ɗan saya mata a ta mata ko turmi shi daga yan leshinta daidai gwargwado tunda kai tsaka tsakiya ne ka zo ka sai da ɗan turarenta da ɗan manta ka zo ka samu ta jika ɗari ka bata ko ɗari da hamsin misali kaga kenan yanzu ta ɗauko biyu tana mulmula kafin ta samu shi amma yanzu saboda Allah in kana wanda yake da sama da haka amma ka sake ta kuma a tafi ka kore ta babu ko biye ta zo gidansu kudin ɗaukan kayan ta mai da uwa ta suka bata aka ɗauko kayan ta ta zo gida bata ko sisi ta ɗauka kyauta isa Allah ce wa mutu hunne ji al-musi qadaruhu al-mutri qadaruhu yiwa ga dokoki na Allah sa musulunci inda muna bin musulunci wala da mun huta dukkan matsalar rayuwa wala da mun huta shi yasa Allah ce walau anna ahlul qura amanu wa tagaw la fatana alaihim barakatun min as-sama duk wannan rishi tsoron Allah kashi da mutanen gari gari ruwa sun yi imani imani da Allah ba sa da Allah da kowa duk abin da Allah ya so su suna yi kuma suna tsoron Allah yace la fatana alaihim barakatun min as-sama wal ardh da buɗe musu albarkoki sama da ƙasa wallahi arziki daga sama zai sauko ce amma mai walakin kan zama ba a kan rahun ima kama da su duk wani da kuke ga muna ɗanɗana ta ko mai kuka dukkan matsalar rayuwa tana biyuwa na hinda ake wa Allah ba a zuwa a duka abin da aka dama a jihadi rajja al'ummar musulmi suka gyara kansu to za a jihadi kuma wannan jin daɗi akwai lokacin da al'ummar musulmi ba lokaci ɗaya ba biyu ba da su samu kanta a hakan ne cikin kyakkyawar rayuwa dalilin wa dalilin da ya ga Allah subhanahu da farkon al'amarin musulmi sun sha wahala an yi rayuwa cikin wahala amma an kun diba daga baya al'ummar musulmi ta samu wadata da jin daɗin da ba taɓa ganin shi a duniya ba duk wannan ci gaba da kuke jana wani bai kai ci gaban da aka gani a baya ba tun da har yanzu na san dai an yi ci gaban da za a zo shugaba ya ce duk wanda ake bin shi bashi ya zo a biya mishi an yi ci gaban da za a ce duk wanda yake son aure zuwa mai aure kyauta duk wanda yake so an yi ci gaban da za a rika zuwa ana ɗaukan abinci guri inda tsuntsaye ma suke zama ana zuba musu wata kasa aka yi to al'ummar musulmi a baya ta ga hakan ne kenan ba kawai bai kawo da matsalar rayuwa Allah duka da yin inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma mu ne muka tsaya muke rayuwa kara zube ga littafi na Allah gaban mu ga sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam mu bi mu huta mu zauna lafiya muka kibi ba sai mu dandana kudin mu ba Na'am.
ya rage Allah shi ne da mu gaba da Amin.
wa ashiru zawai adalin yankum Allah ce idan kun yi saki ku shaidawa ma'abota adalci daga cikin ku a samu ko mutum biyu a samu a gaya musu ko sake ko koma don saboda irin matsalar take mai baya kuma wannan mun gani ba sau ɗaya ba sau biyu ba miji ya saka mata ɗaya ya saka ta sau biyu ya saka ta sau uku amma yanzu da ƙarshe ya zo yake ƙoƙarin sai ya kore na biyun ko na warko ce a nisa ke na ratar da muke da lokaci lokaci kaza inda da shaidu ya wuya haka Na'am.
da ya san da cewa eh lalle an sani ba inda sai wa aqimu shahadata lillah kuma kuma masu ba da shaida ku ba da shaida da Allah zalikum yu'azu bihi wannan abin da ake muku bayani ake gaya muku ana muku wa'azin da shi amma ba kowa ake wa wa'azin ba man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar lahira an kuje ana wa'azi to wannan irin wannan aya a cikin alqur'ani bakara ma akwai ta zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir zalika wasqa lakum wa ta'a suratul baqara wannan abu da aka gaya muku ake muku wa'azi da shi Allah ce yana yin wa'azi ne ba ga kowa ba ga wanda ya imani da Allah da Allah ya kenan ba hukumul mukhalafa wa amma man kana la yu'minu billahi wal yawmil akhir fa iqabu inda Allah wanda bai imani da Allah da Allah ya ba ya je abin da ya gada ba amma ya sani da cewa hukumar shi tana wajen Allah Allah zai kama shi akwai aiki ba karami ba gaban mu domin al'amuranmu suna buƙatar gyara mai yawa Na'am.
mu musulmi ne ba wai wani za mu kalla ba mu yi koyi da shi Na'am.
ko mu yi irin abin da yake a'a mu Allah abin da ya ce mana wannan littafi za mu kalla mu kalli suna ta manzo ce mutai akan wani karka kalli kowa Na'am.
ba wanda kiyama ta za ta tambaye ka ce me kowa wani da yayi amma wannan littafin sai an tambaye yawma nad'u kullu unasin bi imamihim kowace al'umma ranar kiyama za a tattara su ga littafin kun yi mishi biyayya ko kun yi kun yi aiki da shi ko bai yi sai an tambaye ka kaga akwai aiki a gaban Na'am.
to sai Allah ta rage cewa zalika yu'addu lil kafiri billahi wa dhulma wa man yattaqillahi yaj'al lahu makhraja duk wanda yake tsoron Allah ubangi Allah zai sanya mishi mahuta a cikin al'amuran shi yan uwa man da larabci me ake ce mata sharbiya ko Na'am.
idan sharɗi ya samu me zai samu bayan shi abin da aka sharɗanta sharɗi shi ne tsoron Allah abin shi- abin da aka sharɗanta shi gobe ne samun mahutar amur a yau wane ne mai shiga cikin matsala rayuwa akwai shi kowa iya da kwai to in kana so duk al'amarin ka ka samu mahuta ka zama to cikin masu tsoron Allah in dai har ka zama to cikin masu tsoron Allah to babu shakka Allah zai sanya maka mahuta dukkan al'amarinka yau za ka iya shiga cikin can ko ina ka faɗa sai Allah ya hudu ka shi yasa wannan ba karamin albishir bane don wasu tsoron Allah kuma yi Allah ta'ala ya sanya mu a cikin shi. Allah ya mana gafara gaba da Allah shi ne da mu gaba da wannan ba karamin gara ba sa bace dukkan al'amarinka Allah ya sanya maka mahuta in bai za a yi kai sai an ka maka mahuta Allah sai ya ka maka mahuta me ya ka maka tsoron Allah to kaga iya cikin tsoron Allah wannan abu da muke magana dokokin wannan da Allah ya ashe ka ɗabbaka su shi ma da cikin tsoron Allah domin in shi tsoron Allah ana yin shi da aikata abin da Allah ce aikata da nisantar abin da ya ce a nisantar wa yanzu min haisu la ya tasi waye a cikin bin neman arziki kowa iya su ba wanda yake san talauci shi yasa ba ba wanda yake da makiya da ya kama talauci ko akwai shi shi ne zaka samu mutum dubu in ka tambaya duk gaba kowa zai ce makiyin shi ina mai sa arziki kowa zai daga hannu ina mai san talauci kowa zai aishi kenan kaga talauci yana da makiya da to tunda kowa iya neman arziki sai Allah ce idan kai tsoron Allah wa yanzu min haisu la ya tasir Allah zai arzikta inda bai baka tsammani shi yasa ƴan uwa musulmi akwai wani abu da ya kamata mu lura da shi a Allah ta'ala kallon me yake dukkan al'amarin da ke kasance ta da iya kallon kuma ya san dukkan al'amarin iya muraƙaba mu kowane lokaci iya kallon mu idan bawa ya zamanto kana ƙoƙari kullum ka gyara abin da ke tsakanin kai da malicinka kai abin da ke so ka nesa abin da baya so to ka san da cewar Allah ta'ala a cikin dukkan al'amarinka zai maka tsaye dukkan lamarinka ya kama ka mahuta kuma arzikin wannan da kake fafutuka wannan arziki da kake kallonsa komi sababi ne idan Allah ya niyyar arzata ka wallahi yan uwa yanzu ne wannan kasuwanci da kuke ga ana yi masu sayan kayan nan Allah ne yake tuno su idan Allah ya ga dama wallahi malam ko kayan kaɗan kaɗan ne sai a yi ta tururu maka sau da haka ana kallo za a wani shekara lokaci wani bawan Allah yake ba labari al'amari na Allah ana kasuwa ya ce sai wani mutum ya zo bayan la'asar zo sai ya shagon shi da ya zo akwai kayan da bi sai da su a shagon ya ce gaba ɗaya girgi sai sai su gaba ɗaya kayan sai ce to musu isa ba yanzu ma iya san mai yawa ya gaya mashi adadin da ke so a gaba sai ce to bari in shiga kasuwa tun da akwai masu irin wannan kaya ya ce in je in kama ka kuma ce wallahi bai taɓa ganin wannan mutum shi ma ko bai san shi ba Allah ya turo shi kuma shi ma kayan ƙona shi aka baka irin ƙona mai yawa ta gwamnati ɗan ya ce to ya ce bari je ɗauko maka a gurin son ‘yan kasuwa ce a ya ce tun da na zo ɗanka wanda kake da kwai in ɗauka wanda baka da akwai ka gaya min ranar da zan zo in ɗauka baka kuɗinka sai ba shi rana ce to ka zo ranar sun ya ce sai odar kayan nan kayan kowane ɗaya abin da ake kashi kudin yan kwamba shi kashi kashi kashi ya ce amma da kidiya ne zai siya sai yan kwamba sai ƙara rage mishi ɗari da ashirin suka kawo mishi ɗari da ashirin shi aka huɗa mai tamanin tamanin ya ce a kowane ɗaya ribar da ya samu kadi Allah ya ce wallahi rana asabar tana yi sai ga mutuna na yarkin da ya hudu sai ga shi ya rushe a wannan lokacin yanzu aka kirga mishi wannan kaya ya ɗauka ce wa yake turawa Allah ne wani bawan Allah shi kuma wannan ni ya gaya da kunne na nashi magana da nake muku yanzu haka yana daga cikin masu hali lokacin ana dan bubbuga ce jari wannan babu na kirki in ji ka ɗari dan wani abu a dan sayo kaya a dan sabon da aka samu ya ce kawai wani bawan Allah ya same shi ya ce mishi kai ina da madara sak ɗari uku ya ce bari in baka farashi ka je ka nemi wani abu ka samu sak ɗari uku wannan madara ta kuwa da ake kulla ne wani yanzu wani buhunta ya kai jika sattin yanzu sattin da kusan uku ce wannan ne madara da ake kulla a alija da mai kyau kuma sai ce iya da bahu ɗari uku ya saka mutum da jigiya ba ku kira shi ko muna a satin da mara gashi ita ce sababin samun arziki daga nan ita mutum wanda kana yawo da jika ɗari da wani kana zuwa kana ɗan sayo kaya da yake Allah ke tura wa kada ya ce ba ni ban je gurin shi kawai yake neman shi ce kai zan baka madara ka je ka samu wani abu ya ce buhu ɗari uku ne na baka ita a jika talatin talatin ya yi oda ta ta an sauke mishi ya ce a wannan lokacin da dare ne wai gaya mishi ya ce sai ya tarda wani wanda ya san ya shahara da sirata ya ce ina da madara buhu ɗari uku da aka sayar nawa za ka saya ya ce zan saye ta jika arba'in arba'in a kowane buhu ne samu jika goma goma sau ɗari uku miliyan uku ya ce to da saya zan je inganta in ita ce zan baka miliyan goma sha biyar ka shi kuma tsohon kuɗi miliyan tara ya ce wallahi ya zo ya ga irin ta ce da yanin makari da kara mashi ya ce a take kirga miliyan goma sha biyu ba shi sassaka ya je ya kawo wani miliyan tara iya godiya ya zo da miliyan uku ya ce shi kere ya sha ya ce kawai kankace mene ne ya ce bayan wannan to kare allah sai ya buɗa masa ya ce sai gashi can nan nan nan kenan sai gashi a sama to kaga kenan ashe wa ake arzutawa shi ne ke tura masu sayan kuma shi ne ke sawa abin albarka sai ka yi samu ribar ma'aikin banza ka rasa banza sai ta taimaka a banza amma Allah yi wa abu albarka sai ya to kaga ashe tsoron Allah yana daga cikin sababin da yake sawa a samu haka wa yarzuku min haythu la tahtasib shi yasa in dai kana shaida a rai wallahi karka hudda tsammanin cewa za ka yi arziki in dai kana nema ko ya yake karka hudda tsammani domin abin na Allah ne shi yasa arzikin wai ba zuwa ba da yace a wani a Allah ne wanda ya gada ma kada ke arziki shi kowane ne kuma kowane gida ya fito gidajen talauci yau ya koma gidan arziki a garin nan da kowane gari gidajen arziki kuma ya koma gidan talauci a garin nan da kowane gari kowa san da haka shi yasa kenan mu san cewa arziki Allah ke turo shi kuma ana hailu muna yin hankali ga mutanen da suke sai da wani abu wanda bai dace ba ko wani kasuwanci ana gama haram da wani yake haram yake haram a wahala kake ba kanka arziki ya Allah ga dama zaka arziki zai ka aikin banza yanzu ga masu shaguna diya sai ka samu mutum a shagon shi yana sai da taba yana sai da hargilla to kai da ka sai da taba ko ka sai da aƙida da aka maka magana aka ce maka bance ka ce ita ke ka maka kiriya a shi ka bance da Allah ke turo kiriya wai samari in sun zo sai yin hargilla sai ka za su in dai wannan ne kakewa to ka ka yi hasara arziki na Allah ne kana kallo wala za ka shiga shagon wani in Allah ya gara ba a shiga naka ko ka yi shiga shi yasa ba yawan ka akwai wanda kayan ma ba shi diya amma kuma an yi shiga shagon shi akwai wani kayan dankan har da rika jangiri a shan da kayan a ciki ko ba haka bane yanzu ba ku shiga kasuwa ba nan kasuwa ba ce ka tashi ka shiga za ka wuce shago dankan da kaya yi miliyan ashirin a ciki amma ka wuce babu kowa har ka je ka dawo babu kowa ka wuce wani shagon bai wuce ba kayan jika talatin ko arba'in ko hamsin a ciki ka ga ana layi al'amari da Allah ke shi yasa kenan mu san arziki Allah ne kuma komi Allah yake sababi baka san yadda za a yi ba kawai a haɗa haka kawai ana sai kawai gaggan ka samu dalili na alkhairi duka Allah ke shi in ya ga dama kadai sai maka sababi yanzu za ka samu arzikin kuma ko kana da arzikin in ya ga dama yanzu zai talauta ka wani muka ko sai zai yakon gaban labari shekara ka damu bai ya gaba duk garin da mai kowa ciniki sau da ka ga ka ta ba shi sau da ka Allah zai arzata inda ya samu wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya shi shi ba wannan wani babban al'amari ne wanda a rayuwa mutum da ya musan da haka yau duk mutumin da ya yi niyya a ransa zai dogara ga Allah akan dukkan al'amarinsa ya mai da komi abin Allah to Allah ba zai barka ba ka je ka miƙa wani hannu duk abin da za ka zo Allah zai masu ke za ka yi kayanka ba sai gani kana cewa aga zuwa aga zuwa komi za ka yi Allah zai baka damar da kai shi na duk wanda ya dogara ga Allah kaka dogara ga kowa shi yasa wani malami ke cewa bi rabbika sik la bil ibadi fa innahum bada'un ala al ikbas in azlam al khatm ya ce idan za ka amintu ya ce ka amintu da ubangijinka Allah ta'ala ka dogara da shi ya ce labil ibadi ba bayi ba ba bayan Allah ba kar ka dogara ga kowa ya ce kana dogara da bayi kaza duk wanda ya san kaya ka a jikin Allah goce ne shi yasa dan adam in zaka rabu dan yi haka kadan da ya goce ka haka da an baka shingina da shi duk wanda ka saki ka shingina haka akan wani ya san da cewa in ya kasa matsala da wani shikenan to zai goce amma an ka dogara ga Allah shi ke shi sa ka dogara ga Allah shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dace cewa wa man yasta'fif bi'fu duk wanda ya kame Allah zai baka abin da za ka kame kanka wa man wa man yasagani ibn yirmi duk wanda ya wadatu ta ce ban cewa kowa ibe kaza Allah zai wadatar da kai to saboda haka wa man yatawakkal ala Allah wa huwa hasbi duk wanda ya dogara ga Allah ya dogara ga Allah to Allah ya san masa bai barka kaura kanta baka dogara ga Allah kuma kaura kanta baka ya barka inna Allah baligu amri Allah me yasa da al'amari duk abin da Allah ya zartar da shi shi babu wani tangarda cikin mulkin sa mulki ne cikakke duk abin da yake so shi yake kasancewa wani abu ya girma cikin mulki Allah bai so ba ko daɗi ko ba daɗi ko da kyau ko ba kyau haka so ya kasance bayan da zaɓi ko mai kaddara to ba musulmi da wani dole kasance in ga abu bai kasance to bai kaddara shi arja Allah li kulli shay qadara Allah ta'ala sanya kowane abu yadda ya kaddara wannan abu to malam ba samu ayat ta gaba a tsari da nan ko a tashi wallahi ya isa da mun bai da nisa'i to ba Allah da misali ana gaga ana gaga da su وعن النبان هكا يجي ابن بشير
على المسلم رحمه الله وعن مؤلف بشار رضي الله عنه قال لقد رأيت لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجوز منهم من تقدم ما يملكه بدنه بدنه رواه مسلم.
malamin nawawi Allah su kansa a cikin wannan littafi nasa na riyadu salihina yake cewa wa anin numan bin bashir radiyallahu anhu annahu qala numan bin bashir Allah kara masa da yake cewa laqad ra'aytu nabiyyakum haqiqa na ga annabin ku sallallahu alaihi wa alihi sallam ma yajidu min ad-dakari ma yawdu bi badan yace dabino lalatacce ma bai samu wanda zai cika cikinsa kenan annabi sallam zai zo yana da jin bukatar abinci amma daidai da biyu na da cikin lokaci bai samu wanda farkon al'amari haka yake amma daga ƙarshe Allah ta'ala ya buɗa masa gari zuwa arziki sai a ba mutum arzikin da baya tunani sallallahu alaihi wasallam na'am
وعن سعد بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن مني لا يبعث الله تعالى حتى يقبض الله تعالى فقيل له هل كان لكم في آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن قال ما ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قلم منينا منينا متأثر دعوة الله تعالى حتى دعوه الله تعالى فقيل له كيف كنت تأكل منها شهيرا أين مكرون قال كنا نتركه ونفسه فيتيم وما بقي وما بقي سليناه رواه البخاري
yawon
وعن سعد- Shikenan? Ya kare? sai na ɗauki cewa an sa'ad bin sa'ad as-sa'idi qala ma ra'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabiyya min hina ibta'asahu Allah ta'ala Allah sallallahu yace bai gaba tataccen al-khubz wanda za a eh, wannan a tankade sha'ir a zo a yi khubz wanda za a yi shi- a tankade a gyare kamar da ta ce tacaccen biredi ita tun da Allah ya turo shi har a ta kaba zama Allah ta'ala har Allah ya karɓi ransa ƙila nan aka ce mishi halka da lakon fi aji wasu sallar manafi ya ce kuna da matashi maraki wa mutum tabe ko ake ta na ƙanana lokacin da za ta ƙara mara su sallar muku na min hina ita asan Allah ta'ala ta kaba zama ta asan sallar bai gama wannan tabe tun da aka turo shi har Allah ya karɓi shi fa iya lahu kaifa kuntum ta'kuluna sha'ir ghayr mawqu to ya kuke cin sha'ir ba ba tankade shi ba tunda sha'ir ai yana da wannan a bayan shi ya da lissa kenan ba tankade ba ya za a yi da wa'ina abubuwa ala kunna na zahar wuce nika shi muke da dutse wani buku sai mu a kawo sabon wani abu a sheke shi a dan kore yake cewa sannan in a kore shi fa yanzu ma tara wa ma baƙiya saraynahu ya ce wanda ya tashi ya tashi in ba bushe kenan dan abin da ya tashi na dan ƙurar ƙurar tashi da dan disa disa da shi kenan ce sauran zuwa mu kawo ruwa shi tashi kawai sai a haɗa da bismillah a ne kan wanda ka ƙarfe shi wa na biyu da ta وأنا يولد رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم دار يوما أو ليلة فإذا هو بأبي بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما ما أخ- ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة da ika ɗan da jera da ya tsawa ne shi na gani هذه الساعة.
ya ce abubuwan da Allah ƙara masa rikita maza Allah su sallam ya huta wani dare ya ce sai ya haɗu da abubakar da umar ya ce musu me hutu da ku a wannan lokaci ya ka ƙara يقول يا رسول الله قال وأنا والذي نفسي بيده لأ- لأخرجني الذي أخرج أخرجكما قوما فقام معه مأتى رجلا من من الأنصار to shi ke ya yi yake ce sai wannan sahabai abubakar da umar suka ce maza Allah sallam abin da ya hudo mu ji yunwa ya rasu da Allah ƙara ya ce wa ana wannan zina musu biyu ya ce ni ma da kokari ina rantsuwa da Allah wannan ne na ake halinsa ya ce la'akar da ne da zai akar da kuma abin da ya hudo ku ni ma shi hudo ne yunwar kenan ya ce kuma ya ce ku tashi faƙama ma abu suka tashi tare da shi na
فإذا هو ليس في بيته فلما رأته مرأته فقالت مرحبا وأهلا مرحبا وأهلا فقالت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستأذنه الماء إذا جاء الأنصار فنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائله ثم قال الحمد لله ما أعطيتم اليوم أكرم أضيافا مني فانطلق وجاءهم لإذن فيه يسرا musu يسر mutum فيه يسر وتمر ورقم فقال كلوا وأخذ هدية وقال وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك وهدهم فذبها له فأخذوا من شاة ومن ذلك لكن
to ya yi وشربوا to yake cewa sai suka zo wajen wannan miji na mutanen madina suka zo gidan wannan miji a cikin yan garin madina a ce lokacin da suka zo sai suka samu baya gidan shi saboda haka kawai na suna nan a fannin mara'atu mara lokacin da matar ta ganshi matar wannan namiji karar marhaban wa ahalan ta ce musu bana bada zuwan ku فقال عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah yake ce mata aina fulana ina wani mijinki kar take ce zahaba ya sa'adi bula min ba ya tsaye ka mana ruwa na sha shine mai dadi kenan ana nan ana nan kawai a take idza al ansari sai ga wani mutumin na Madina ya zo fa nazara ila rasul sallam wa sahibai ya kalli manzo Allah sallam da abokansa guda biyu a dama riwaya yake cewa da rana ko kuma da daddare ya ce da rana ko kuma da daddare kenan ka gwada nuna ƙarfin da rana da rana dama da rana aka fara gudu sana shakku ne na mai riwaya ya ce da rana ko da amma wani na nuna ce da rana ne ya ce to sai wannan ya kalle su sun makara alhamdulillah ya ce alhamdulillah ya ce ma'adun yau babu wani mutum ɗaya a yau aka rama abu ya famili da yin baƙi na gari manya-manyan baƙi ne na annabi da manya-manyan sabansa guda biyu sau da haka ke cewa fantalaka sai ya tafi ya ce garkashi fa ja'ahum bi izkin fihi musulun wa tamrun wa ruqa ya zo musu da in ce is wannan hanta ta ta dabino hantar dabino da ake yanko wannan gaba daya a cikinta akwai dabino wanda ya bushe a kowane da nan nan kuma akwai maka kenan in aka dabino ka san sau biya da aka yanko shi za ka samu a jikin shi akwai kowane kowane abu wani ya riga ya bushe wani kuma da sauka sai ya zo musu da shi fakala ya ce cakulu ya ce ku ci da shi kamala ku ci ku sha
kalama ya abu وراه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيدي لا تسألن عن هذه العلم يوم يوم القيامة يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم يوم ثم لم ترجوا حتى أصابكم هذه نعم.
To sai ke cewa wa a kadar mudiya wannan mutum sai ɗau kuma bayan ya kama musu da biyu sai ɗauki yin kuwa shikenan fakalar da rasul sallallahu yake cewa sai manzo Allah ya ce mishi iyyaka wal halub ka shaidan ka da mai nono kenan wanda suke shayarwa da kace zai ka yanke dabba da ake ta tsago mai shayar dan ta fada ba lahu ya yanka musu yan dabba yana akuya ko na akuya fa akalu min ash-shat suka ci wannan yan akuyan nan wa min zalika al-izr suka ci wannan dabino yake ci wannan hantsa wa sharibu suka sha wannan ruwa falan ma an sharibu wannan lokacin da suka ci suka sha ma'ana suka ci suka koshi suka sha ruwa suka koshi ku diba ga dabino ne da nama kuma yanzu wannan mutum ka je gidan shi ka ci dabino da bai ma kai koyi ba tana yi har an ka maka da madara da waye da waye abubuwa da amma su yanzu dabino ne aka kawo suka ci sai wannan nama suka sha suka sha ruwa to amma ku ji abin da mazan yi cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر وعمر سيما قال يتي da abubakar da umar Allah kara musu yarda ya ce wanda zai nafsi biyadi ina rantsewa da Allah wanda zai naki hannunsa la tusu alna an hadha na'i yawmal qiyamah yace wannan ni'imomi da aka ba wannan ni'ima da kuka ji dadin nan yace sai an tambaye ku ranar kiyama shi yasa abincin ma da kace ni'imar da ka sha ko ya take shi ta Allah sun mala tusu alna yawmal izin an ne an tambaye ka to amma sai dai ne tambaya ta mumini ta sha bamban da tambaya ta kafiri kowa za mu yi tambaya akan wannan ni'ima ko ruwa ka sha ko iska ka sha ka to shi mumini wannan abu da ya ci damar da farko zai zama to ne halak kuma ya samu ta hanya ta halak kaga wannan tambaya mai sauki kuma da zai ce ya ambaci Allah da ya gane yawa godiya yawa Allah godiya to kaga wannan ai kaga alheri ne kan alheri babu wani matsala tambaye ta ƙarin daraja ce shi gare shi an tambaye ka abu kafin ko yanzu misali kamar kai ne aka zo za a maka jaraba aka maka jaraba komi aka tambaye ka komi ka bada amsa wani irin matsayi gare ka ai ina da yayi wanda ba a yi mishi ba mishi jaraba da ba aka bashi abu kai komi aka tambaye komi ka bada amsa ba daraja bace gare ka to shi sa mai imani tambayar da za a masa ba ta tonasi ko ba ta walakantarwa ba ta kuma ta saboda Allah ta'ala ya san da cewa bawansa ya bi ta hanya ta haram kuma ya wa Allah godiya akan duk abin da Allah ya bashi kuma ko an zambe shi akan irin wannan ni'imomi to babu wani matsala ne to yanzu yan uwa idan muka diba ya isa haka akan halin da muke ciki a yau kenan da ne da galabar da su ni'imomin da suka zagaye masu da iyaka yanzu misali wannan zama da muke a cikin wannan masallacin ne lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan al'ummar musulmi babu masallacin da ya kai haka a sallah babu shi ga wuta an aske ni'ima ce ga bankoki suna babu ga lihin ma ga wannan abare kuma irin wa'in abubuwan da suka zagaye da matafin da yake kasa lokacin kakan babu irin wannan tafin diba kasan tafin ma bai da aka shan wuta ni'ima ce a ni'imomin da suka zagaye mu a yau masu in abinci muka zo ci karkare yana ga an kawo maka tuwon laushi da biyar kuwa kullum ya fita wallahi a lokacin magabata wannan ake gagara a yi watanni a wani gida ba dora ba an musu taɓa damuwa ba shi samu laki gare mu yarbanci da mun ga yar matsala sai kuma ta da halin rayuwa sai haƙuri wata ran abin da ya yi ƙarfin ka sai ka yi ƙarfin shi kuma wannan duka yana kasancewa a tarihin rayuwa na kowane mutum mutane suna baka labarin rayuwarsu sai ka yi mamaki wani bawan Allah ke ba mu labari ya ce wani lokaci iya ɗalibi yana neman ilimi ya ce a kawai suke tafiya ya ce ga zafin rana babu awon ababun hawa ya ce suna bin inuwa inuwa haka suke tafiya lakwar sai ka ya ce wani lokaci yana tafiya har ya tsaya jiyo da ici ya rubuta wasu yan abiya cikin shi akan al'amarin rayuwa amma daga baya sai ga shi a biro da ac ko ina sai ga shi direba baya an iya ɗauka ba da direba haka ɗan adam yake kowane al'amari na rayuwa haka ne wani ba Allah shi ma a cikin tsarin rayuwa shi ke cewa da idan yana tafiya idan ya tsinkaye tukuwa an ɗora nama ko ya gurin da ake sai da kashi kawai tunanin shi a rayuwa ya za a yi ya kai matsayin da za a samu ya zo yau ya zai mai kuɗi a bashi ce ko shi shi ne zama ne a rayuwarsa amma ce a wani lokaci da ke ba labari ya ce in ya ga abu ya ce akwai lokaci ya fi karfinsa wani bawan Allah shi kuma wanda da ido na gansa wallahi malam gidan haya a yabe yake haya da matar shi da ɗan ɗaya a lokacin gidan haya jika goma a yabe a ɗabi gidan haya jika goma yana gidan gidan laka ne abu bakin kuma lokacin nan babu wani aiki da aka samu an yi karatu an ƙare ba samu aiki ba wanda nake gaya muku mai ido na dalilin wani abokinsa muke zuwa yau in na ina tausayin shi a gida na laka gidan jika goma a yi da ba zai da ɗan shi da yanzu wani bawan ana ana ana nan sai aka ɗan sama mishi wani ɗan aiki akwai wani ya mushi da hanya mutum da ɗan nan garin ne mara su ɗan birni da masa hanya wata buruji aka ɗan raba shi al'amari na Allah kawai kamar wasa wanda bawan Allah yake samu iya ƙara matsayi a wannan furoje ba sai ga shi ya zama mataimakin nasara gaba ɗaya to Allah ta'ala cikin hikimarsa da ya kaddara ya samu matsayi sama da wannan sai nasaran ya samu matsala matsalar da ta sa a kai tsaye aka rina shi kasarsu kasar ta ce kawai ya koma yanzu sai aka ce a wannan wanda yake mataimakin nashi rike kula kafin a kawo wani za ta kula wanda take kula ita kuma lokacin nan wanda suke babba a lokacin na alome take ita kuma wajen kasa ko hudu ce take da kai afirka mu kuma ana nijar da niyame ina ga kotun ikoni a niyame da da tawa dai akwai tawa akwai ina ga koti bashi gari hudu da yake da niyame ina ga da tawa da dibin gari hudu ne suke da ake sai aka tada wani mata ta lobe bayan ya rike yan uwa duka ya zo ta rike wannan ta zama mataimaki yanzu ita ma bata wuce wata da wata biyu aka tada aka ce kawai shikenan yanzu ya rike wannan sai wannan babu Allah wata nan na yi bulagu na ta yi yawan nan mutum da ke ce mini ni kajuwa ne ciwane ciwane shi kenan nake mamaki to ni kuma ban je da bana gan shi na yi sa rana washe gari zan zo ne shi kuma na abokin na shi ci kai aiko na ji ya ce mini zai je tawa ni zan zo zanna sai ce bari na gaya mushi in zai zo ya ɗauke mu sai shi kenan zo kawai na gaya maka sai gashi an zo da wata mota sai ga na mota sai yi kana ni ba albajiri a mutum sai yi kana ji ko wallahi malam tun da za mu ta a je a san muka je wani gidan galas galas kin ma wani guri da irin na kamfanin katuwa aka zo aka kawo su manyan tarmus aka tsora da direba malam iya gaba aka zo na ba wannan na gaya maka kawai da tsowa a bincika ne malam muka shigo cikin mota sun yi kare mana har yanzu tana wannan motar da ke almajiri a cikin mota haka da ke na duk kwanan daga duka motar kuroje da ce to bari manje tawa wannan ke wannan kwanni ita sai mu aje ka kwanni sai mu wuce ko zo da shi kwanni ka sauke na kwanni aka mun da arziki ne ba almajiri sannan ya wuce ta yi shi to ka riba ka al'amari na kenan komi na rayuwa idan mutum ya haƙuri inda kana yi kana ne ba wallahi abin da baka tsammani zaka iya kai shi abin da ya kare ka zaka kare shi al'amari na Allah to sai dai mutane mafi asodiya mutane da suke yake kauna innahu la ya'asu bi rauhin lahi illa al-umka kana musulmi kada yake kauna kana ganin cewa ni kada shi kenan rayuwa ta kare a haka ba al'amari na Allah in ga rafa yanzu ne sai ya daga kai da ba tsanani
ni abu ne abu ne da ya ta zuwa wajen ni in ka zuwa mutum shayi da madara yana sha da wajen ko ya ki shi na yi da wata ya faru ba na da ya ci ita wa mace mata ta wuce shayi haka ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم